أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu saurara da karantawa ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun kare kitabul istisqa satin da ya gabata yanzu za mu tashi cikin wani kitabu ɗin wannan a jerin kitabu kitabu na sahihul bukhari kamar yadda aka sani duk wata matsala mai faɗi to sai ba ta kitabu wadda take da faɗin da za ta kumshi babo ba babo ba da yawa sai ba ta kitabu a ƙarƙashin kitabu ɗin nan sai zuba abuwabu to wannan shine kitabu na goma sha biyar tun daga kitabu bad'il wahyi kitab na sha shida afon na sha shida ne na sha biyar ɗin aka ƙare kitabu bad'il wahayi har ya zuwa wannan shine kitabu na goma sha shida don haka yanzu za mu tashi sabon kitabu na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخسوف كتاب الكسوف kamar yadda ya saba duk kitabun da zai fara sai ya yi basmala kamar yadda imam malik amurda shi ma in zai yi kitabu kaji ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu kaza ko kuma kitabu kaza bismillahir rahmanir rahim to haka ya saba to irin wannan shi ma sai da ya fara da basmala sannan ya ce kitabul kusufi wannan littafi da za mu karanta yanzu ko abubuwan da za mu karanta yanzu baboban da wannan littafi ya kunsa yanzu suna magana ne akan kusufi da ake ce mu kusufi wato abin da kusufi canji canzawa abu ya canza daga halin da yake ciki to ana nufin kisfewa hasken rana ko kuma kisfewa hasken wata rana ga haskenta sai wani abu ya shigo cikinta ya jirkita ta ko shafi hasken gaba ɗai ko rabi ko kuma wani ɓangare ciki to shi ne shi ake ce ku sufi shi ake ce ku sufi malamai sun yi maganganu da yawa abin da ya fi shahara a cikin harshen fuka sukan ce ku sufi abin da ya shafi kisfewa hasken rana khusufi mai ha'i mai ruwa shi kuma abin da ya shafi kisfewar hasken wata rana tana tarwai sai kawai wani duhu a hankali ya rika shigo ta hankali ya rika shigo ta sai ta bace da kasan dare ita kuma kamar dare to shi ake ce mu kusufi kala kala ne yakan zo ya zama rabi rabi ba duka aka shafi hasken nata ba wani ba'ali ne aka shafe to wasu daga daga fuqaha'u sun tafi akan rabawa an ce kusufi abin da ya shafi shafewa hasken rana kusufi abin da ya shafi shafewa hasken wata kusufi kenan to amma wasu sun ce wannan ba haka abin yake ba yadda abin yake da kusufin da kusufi duk yana shiga a cikin su duka ana cewa khasafati shamsu ko khasafal kamaru kasafati shamsu ko kasafal kamaru an gane da kusufin mai kafi da kusufi mai kha'i mai ruwa duk yana shiga cikin kowane kowanne yana shiga cikin shi luga ce kawai a ce khasafati shamsu ko kasafati shamsu su a wajensu gabaki ɗaya duk yana yi mu kowanne yana da dalili domin za mu karanta mu ji inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati la yankasifani kaga kenan kusufi na shiga ga rana kusufi na shiga ga wata inda ya ce inna shamsa wal qamar la yankasifani wata kuma da sai ce la yankhasifani yace ba su yin kusufi ko la ya khasifani ba su yin kusufi kaga da kusufin da kusufin da suna shiga cikin rana da wata wasu kuma suka ce wa abinda ake nufi da kusufi farkon shi yana farkon nan lokacin da duhun zai taso ma rana a hankali hankali za a ga tana dushewa duk wanda aka yi kusufin nan yana nan a ƙasan nan zai ga haka to farko zai ga duhun ya fara kama ranar a hankali a hankali to lokacin da yake farkon kama wannan to shine kusufi in ya kai ƙarshe suka ce kusufi ke wasu suka ce abinda aka kusufi in an sha hasken nata ba'adi ba duka ba da haka za ka ga masana ma masu bincike abinda za ka ji suna cewa za ka ji sun ce za a yi kusufi amma kama awo kaza ba duka ba ɓangare na duniya wuri kaza su kusufin nasu zai fi yawa da awo kaza wani ɓangare kuma zai fi yawa da awo kaza to haka za a ga ami to in ba ali ne ya yi kusufin to sai a kira shi kusufi in ya yi ɗiɗɗiɗ to sunan shi kusufi ka ji bambancin da suka yi amma dai magana ta farko ita ce mu'tamada cewa kusufi da kusufi da ana amfani da shi a rana da wata amma fuqaha sun mayyade sun rarraba sun ce kusufi na rana ne kusufi kuma na wata ne babu salati fi kusufi shamsi wannan babu yana magana akan watan sallah a lokacin da hasken rana kisfi aka kisfi hasken rana an shar'anta yin sallah a wannan lokaci watan wannan babi zai magana akan mashru'iyyancin sallah in an kisfi hasken rana to an shar'anta yin sallah saboda kisfewa hasken rana sannan kuma wannan ittifaqan cewa mashru'iya ce wannan salatu salatu kusufi shamsi ko salatu kusufi shamsi domin me domin aya ce Allah ya shafe ku ya taɓa hasken rana watan aya ce, Allah na ba da tsoro domin a yi gaugawa koma gare shi, a cirata daga abin da ake kai na saba mashi zuwa ga neman yadda shi da istighfari da tuba da koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Za ka yi ce, watan aya ta ne, haka annabi sallallahu alaihi ce, ya ce da rana da wata ayoyi ne guda biyu la yankhasifani limauti ahdin wala li hayati yace ba su kisbiya saboda wani ya mutu ko an haifi wani ko wani ya rayu a'a ayoyi ne na Allah da kun ga ka maza maza ku ku gauga zuwa sallah don haka tunda aya ce ita kuma aya tsoratarwa ce wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba mu aiko da ayoyi masu firgitarwa da tsoratarwa sai dan tsoratarwa ayoyi ababen mamaki na Allah sai don tsoratarwa saboda haka wannan babu zai bayani akan mashru'iyyancin in salatul kusufi ko salatu kusufi shamsi
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسبت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم حدثنا أمر بن أون قال حدثنا خالد أن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجر رداه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم wannan hadisi amr ibn aun ya zantar da mu qala yace hadathana khalid yace khalid ya zantar da mu an yunus ya karbo daga yunus an al hasan ya karbo daga hasan an abi bakrata ya karbo daga abi bakra qala kunna inda rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yace mun zama wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam fan kasafati shamsu sai rana ta yi kusufi hasken ta yi tafi قام النبي صلى الله تعالى وسلم يجر رداءه النبي صلى الله تعالى وسلم سي تاش ينا جنجي زس واتم يافنسا يجر رداءه ينا جنجي زم يافنسا ma'ana abin da ya ɗauki hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ko ta kwankwahe mayahinsa bai tsayi ba kawai sai ta san ma watan inda zai tsaya watan yayi sallah yayi huduba yayi addu'a yana jan gizon mayafinsa kaga wannan abin da yake karantar da mu jan gizon mayafi mujarradin shi kadai bai zama laifi sai in ya zamo saboda ku ya la'ani saboda takama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jarra thawbahu khuyala khuyala sai da kai taqidi ah sayyidina abubakar shi ma ya ce tufafin shi yana jan kasa to yaya wannan hukunci yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai baka ciki don ba ka cikin masu jan tufafinsu don takama za ka mujarradin tufafi a sa ya ja ƙasa kaɗai ba zai zamo laifi ba ko kuma abin aibatawa sai in ya zamo da niyyar yin takama aka ba dinil aini a cikin umda ya ce ya jirro ridahu a in tuna can istiska ima faƙama ya jirro ridahu wata sa'idal mimbar hadisan na sunu malikin wadda riwayar da wadda ta zo da hanyoyi daban-daban wanda Imam al-Baihaqi ya kawo shi faqama faqama yajurru ridahu hatta sa'id al-minbar to hatta dakhala al-masjid ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci fa dakhalna muka shiga fa salla bina rak'atayn annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sallaci rak'o'i biyu bina tare da mu ma'ana ya sallaci rak'o'i biyu yana mai yi mana limanci hatta jalati shamsu har rana ta yaye kaga nan wannan hadisi ya nuna mana abinda sunna ta zo da shi a cikin salatu kusufi shamsi rako'i biyu rako'i biyu ne fa qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin sani dai rana da wata ba sa kisfewa saboda mutuwar wani ba sa kisfewa saboda mutuwar wani fa idza ra'aytumuhuma domin a wannan lokacin dan dan annabi sallallahu ta'ala sallallahu sayyidina ibrahimu ya rasu sai aka yi daidai da lokacin rasuwar shi rana ta yi kusufi sai wasu na cewa ita ma rana tana alhini akan mutuwar sayyidina ibrahim to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake juyo da hankula yana cewa da rana da wata la yankasifani ba sa yin kusufi saboda wani ya rasu sai da ra'aytumuhu ma in kun ga waɗannan ayoyi kisfewar rana ko ta wata fad'u fasallu ku gaugawa ta san masalla domin ita sallah ita ke maganin dukkan bala'i ati wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon tunkuɗewar bala'i da yin haƙuri da sallah da yin haƙuri da kuma yin sallah za ka yi ce fasallu ku yi sallah ku yi gaugawar yin sallah wad'u kuma ku yi ta addu'a Allah ya yi muku wannan bala'i Allah ya yi muku wannan musiba hatta yukshafa ma bikum har a yayi abin da ya same ku na kusufi din nan domin abin da yake nunawa ana cikin wani hali to maza maza a gaggauta komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آية الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا
a cikin isnadin in an tuna mun karanta haddathana amr ibn awn qala haddathana khalid an yunus an al hasan to hasan din nan malamai sun maganganu waye wasu sun ce hasan al basri ne wasu sun ce a hasan dan sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhuma to shine saboda sun ce watan shi hasan al basri lam yasma indahum min abi bakrata bai ji daga abu bakra ba والصحيح أن الحسن في هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أبن دا إن قاسبت مقانا دي سيدنا حسن بن علي بن أبي طالب ني دالة تبت غريشي هكا الإمام الداودي يا أنبتا كما يد ابن بطال يا أنبتا تو كافم wata mu shiga wancan hadisi akwai hikimomi na shi khusufi ko kusufi khusufi ko na rana ko na wata akwai hikimomi domin duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi sake su akwai hikimomi da yawa a tattare a ciki hikima ta farko kamar yadda ibn al-jawzi abul faraj yace daga hikimomin kusufi da kusufi nuna kudura ta Ubangiji tabaraka wata'ala. Allah tabaraka wata'ala ya nuna ikonsa, domin rana da wata harka ne na sama, ba wani wanda ke da hannu ciki. In ƙasa ce nan mutum yana ƙasa yana iya gwada wani abu, misali, amma rana da wata babu wani mai hannu cikinsu, to sai Allah ya nuna wani abin mamaki wanda ya shafe su, to wannan ya fi nuna tsananin ban mamaki, to wannan ƙudura. ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin rana da wata to sai yasa kusufi a cikin su don a gano iko na ubangiji tabaraka wa ta'ala to haka in yana bayani zai ce inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin hayya zuwa ma rana da watan duniya na ambatu la ayatin li ulil albab ayoyi ne waɗanda ke nuna wahdaniyar ubangiji ayoyi ne da ke nuna kudurar ubangiji ayoyi ne da ke nuna kadaitar Ubangiji da ikon Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Sannan daga cikin dalilai, wata nuna munin waɗanda ba su da abin bauta sai rana da wata. To sai Allah ya taɓa su, su gano su ma bayi ne. Yau ina masu bauta rana, ina masu bauta wata su gano ba rana da wata bayi ne. Ga su nan mun taɓa su, sun yi zazzaɓi ko sun yi rashin lafiya, irin yadda duk halitta ke yi. To kaga wannan shi ma aya ce daga ayoyin Allah sannan kuma daga cikin hikimomin watan shi kusufi din nan raurawar da zukatan da suka rafkana zukatan da suka rafkana suka rabu da Allah to sai Allah ya fisgo su ya jefa tsoro da raurawa a cikinsu domin su maza su dawo zuwa ga Allah kuma daga cikin dalilai dalili na hudu aka ce daga cikin hikimomi na kusufi nuna misali na irin namazis abinda an namuzaj watan samfur a nuna misali na abin da zai faru na tashi alkiyama Allah ya ce wannan al'amarin zai faru na tashi alkiyama wa idza bariq al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to wannan abin sai na tashi alkiyama za a yi amma bari Allah ya nuna so min tabi misali a gani tunan duniya sai ya kawo kusufi ko kuma ya kawo kusufi sannan daga ciki aka ce Allah tabaraka wata'ala ke son ya karantar da ya koyar da amawa yadda khasawa ke ibada khasawa in suna ibada cikin tsananin tsoron Allah su zuciyar cike take da tsananin tsoron Allah in suna ibada zukatansu cike suke da tsoron Allah ba ma kamar amawa ba don haka tun da amawa ba irin wannan sallah suke ba bari a kawo wani yanayi da zai hirgitar da su su yi irin sallah a hasawa su amawa to haka ce daga cikin dalilan ko hikimomin sallar kusufi kenan na حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا wannan hadisi shahab ibn abbad ya zantar da mu yace haddathana ibrahim ibn humayd yace ibrahim ibn humayd ya zantar da mu an isma'il ya karbo daga isma'il an qais ya karbo daga qais watan shine qais ibn abi hazim kenan hmm yace sami'tu aba mas'ud yace naji aba mas'ud shine uqbatu ibn amr ibn khalabah al-ansari al-khazraji al-badri al-badri قال النبي يقول أبن أبا مسعود يكي تيوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكي من الله صلى الله تعالى وسلم ياتي إن الشمس والقمر تنديرانا دوتا لا ينكسفان لموت أحد من الناس باسا كسوفي سبو دوان يا موت ليلة كتشي متاني يا موت wani ya yi fati rana ko wata ba za su yi kusufi ba kaga da wannan hujjace wasu suka ce da kusufin da kusufin yana shiga cikin rana da wata eh saboda layan kasifa ne limauti ahadi minan nas walakin nahuma sai dai su kusufin da kusufi ko kuma rana da watan kowanne lamirin zai iya koma zuwa gare su ayatan min ayatin lahi ayoyin biyu ne daga ayoyin Allah fa idza ra'aytumu ma idan kun ga haka in kun gansu faqumu ku tashi fasallu ku ta sallah ku ta sallah ku ta sallah a nan dangane da in kusufi ya kama ko in kusufi ya kama ga rana ko ga wata annabi sallallahu ta'ala sallam ya faɗi abubuwa guda shida waɗanda za a zabura zuwa ga yinsu kamar yadda ibnul arabi al-maliki ya tato su daga cikin hadisan duk za mu karanta su cikin hadisan amma ba haɗe suke ba wawwatsa suke wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala sai ce fa'iza ra'aitun zalika in kun ga haka ya ce fadkurullaha ku ta zikirin Allah da kun ga kusufi ko kusufi ku ta zikirin Allah wad'u kabbiru sallu tasaddaqu a'tiqu wannan abuwa guda shida kenan sallu kabbiru uzkurullaha sannan tasaddaqu sannan kuma atiku waɗannan su ne abubuwa guda shida uzkurullah ud'u kabbiru sallu tasaddaqu atiku wannan su ne guda shida maganar zikiri hadisi abdullah ibn abbas ne fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah fa idza ra'aytum zalika fadhkurullah amma takbiri hadisin ummu aisha shi ma a cikin sahihin fa idza ra'aytum zalika fad'ullah azza wa jalla wa kabbiru fad'ullah azza wa jalla wa kabbiru amma na sallah amma wannan da muka wuto ta ce fasallu wad'u ba ko wad'u fasallu ku yi ta addu'a ku yi ta sallah ko faqumu fasallu wannan da ya wuce na'am to sai hadisin sadaka shi kuma hadisin ummu na Aisha ne shi ma gashi can watan ya ce wa tasaddaqu ku yi ta sadaka amma yanci cewa ku yanta wuyayen bauta dan takarrubi dan ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala idan kusufi ya kama wannan hadisin bukhari ne hadisin asma bintu abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma tace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umurce su da su yanta wuyayen bauta a lokacin da aka zo sallar kusufi domin neman yadda Allah domin bici hushin Allah tabaraka wa ta'ala to حدثنا عصبه قال خبرني ابن وهب قال خبرني امر عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أهله ولا لحياته ولكنهما آيتان من آية الله فإذا رأيتموها فصلوا حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان هذا لا يخسفان خسوفي كنا وانش لا ينكسفان خسوفي كنا لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا آه وأن حديث أسبغ يا ذن تدم قال شيني أسبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري أسبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري قال أخبر أخبرني ابن وهب يجي عبد الله بن وهب المصري فيما يزن تدم قال أخبرني أمر سيجي أمر بن الهارث فيما المصري هذا دقي تكين واتن سر ون إسناج متن شد قريش متن أكم فرقو دكان سمتان مصر أسبغو بمصري ني يا كرقا دقى بمصري shi ne abdullahi bin wahabin shi kuma abdullahi bin wahabin ya karɓa gaba misiri shi ne amurubnul harith haka wannan guda uku dun misirawa ne sannan sauran ukun kuma zuwa ƙarshen isnadin duka mutanen madina ne shi ne abdurrahman ibn al-qasim da baban shi qasim ibn muhammad ibn abi bakr da kuma abdullahi bin umar inda kaga dun madaniyai ne to abin da yake cewa رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله تعالى وسلم سيدنا عبد الله بن عمر يازم ينا بعد الأباري دقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينا إن الشمس والقمر سنديرانا دوتا لا يخسفان لموت أحد باس كسوفي باس خسوفي سبو دوان يا رسول ولا لحياته كوكما دون أهيفيوني أهيفيوني كوكما يا رسول ولكنهما آيتان من آيات الله sai dai su ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah fa idza ra'aytumuhuma fasallu in kun ga haka fasallu ku zabura ku kama sallah domin tana bishi fushin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala to
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال خطبت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس خطبت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أهل ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا ودعوا الله
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان بن معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله عز وجل الله بن محمد يا قال يتحدثنا هاشم بن القاسم هاشم بن القاسم يا ذا تدموا قال يتحدثنا شيبان بن معاوية شيبان بن معاوية يا ذا تدموا عن زياد بن علاقة يا كربو زياد بن علاقة عن المغيرة بن شوبة ya karbo daga mughira ibn shu'ba qal kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana tayi kusufi a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yawma mata ibrahim ranar da sayyidina ibrahim dan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga mariyatul kibbiya radda Allah ya karbe shi wanda kamar da ake cewa yayi wafati ne shi sayyidina ibrahim watan yana da watanni ko sun ce wata takwas bai kai shekara ba a shekara ta goma ga hijira wasu sun ce a cikin rabi'ul awwal wasu sun ce cikin ramadana wasu sun ce cikin zulhijja amma dai an yi saurin hujjace waɗanda suka ce cikin zulhijjan ne domin sun ce goma ne ala'ayyar halin ko dai wani wata ne to goma ga wata ne goma ga wata ne aka ce to goma ga wata gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da aikin hajji kuma sayyidina ibrahim ya rasu ne annabi yana gida a madina ba ka ga kenan ba zul hijja bane ba zai zama zul hijja bane to shine watan lokacin da sayyidina Ibrahim ya rasu faqaman nas faqalan nas sai mutane suka rika cewa sahabbai kenan kasafati shamsu li mauti Ibrahim rana ta yi kusufi saboda rasuwar sayyidina Ibrahim faqala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati yace watan sai dai rana da wata ba kusufi dan wani ya rasu ko dan an haifi wani fa'iza ra'aitu in kun ga haka fasallu ku gaugawa yin sallah wadda Allah azza wa jalla ku ta addu'a ku ta roƙon Allah mai girma da buwa wannan shine magani amma ba wai don annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana son ya juyo da hankalin sahabbai daga tunanin cewa rana ta yi kusufi ne alhini saboda rasuwar watan sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake nuna musu wani abun da ya dace su gano fiye da haka ba wai ranar ba ta alhini ba wai na ayoyi na Allah suna alhini suna alhini amma a nan akwai wata ayar da annabi ke son ya nuna don ita tafi muhimmanci a gano ba a gano kawai ta alhini saboda rasuwar ibrahim sinna ibrahim ba a wata aya ce Allah ke nuna mana wadda maza maza mu sabura mu gano wa'azin da Allah ke mana cewa lallai wajen an taɓa alfarma ta ubangiji tabaraka ta'ala don haka yi shi yana tsoratarwa yana bayyanar da ayoyin shi don a ɗauki a maza maza a tuba a koma gare shi subhanahu wa ta'ala
babu sadaka kusufi babu sadaka fil kusufi wannan babu kenan na yin sadaka fil kusufi in an yi kusufi maza maza a yi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurnin a yi sadaka domin sadaka neman yadda Allah ne neman yadda Allah yana bice fushin Allah sadaka tana kawo yadda Allah yadda Allah tana kauda wato wannan kusufi wannan bala'i wannan jarrabawa ta kusufi to haka amma zama ba a yi ta sadaka ai magana ba a yi sadaka domin ita ce maganin bala'i
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسرت الشمس في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأقام فأدال القيامة ثم ركع فأدال الركوع ثم قام فأدال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأدال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأدال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقرب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا ينتصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله فخطب الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أن الحديث عبد الله بن مسلم بن تدم أم مالك يا كربو مالك عن هشام عن هشام بن قروة يا كربو هشام بن قروة عن أبي يا كربو بابيش عن عائشة يا كربو أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حقيقة تاتي خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي كسوفي أزام من الله صلى الله تعالى وسلم فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس فزال الله صلى الله تعالى وسلم يصلى لمتاني فقام سيد آية فأقام القيامة يتأوي تسأيوة يتأوي تسأيوة يتأيوة يتأو أنشي كتن كتن أكرمتا وعن سورة البكرة tsawon tsayuwar da annabi sallallahu ta'ala sallami sun maraka'a sannan sai ya yi ruku'u fa ƙalar ruku'a ya tsawaita ruku'u sun maƙama sannan sai ya taso fa ƙalar kiyama sai ya ƙara tsayuwa ta biyu kenan ita ma ya tsawaita wa hududin kiyamin awwali amma ba ta kai tsayuwar farko ba kamar su tsawon gwargwadon suratul ali imran sun maraka fa ƙalar ruku a sannan sai ya sake ruku'u na biyu fa ƙalar ruku a ya tsawaita ruku'u wa hujjunar ruku awwal bai kai ruku'un farko ba shi ba sun masa jada sannan sai sujada fa ƙala sujuda ya tsawaita sujada sun mafala fi raka'ati thaniyati misla ma fa'ala fil ula yadda haka a wannan raka'a ta farko haka yayi kwatankwacin haka yayi a raka'a ta biyu ثم انصرف وقد انجلت الشمس النبي صلى الله تعالى وسلم لنا سلمي ورانا يعني واسكنت نداوا أو ترواية كما واتن بي سلمي بسي درانا تياي بي سلمي با سي درانا تياي فقد الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمد الله فقد الناس للمتاني خطبا فحمد الله يقولي ما الله كما الآد قوة خطبا الحمد لله كذا كذا من قولي ما الله تبارك وتعالى ومن حمد مغني نسابا قالوا نيما حمد لئن شكرتم لأزيدنكم wannan musiba Allah ya yi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya buɗa da alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah da Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i kuma ya yi mana mun gode ma Allah sai buɗe huduba da alhamdulillah wa asna alaihi yayyabo ga Allah tabaraka wa ta'ala thumma qala sannan sai ce inna shamsa wal qamara sani dai rana da wata ayatan min ayatillah ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala la yanqasibani li mawti ahadin wala li hayatihi ba su kusufi saboda wani ya ba su kusufi saboda wani ya rasu ko kuma an haifi wani ko dan mutuwa wani ko dan rayuwa wani fa idza ra'aytum dhalika fadullahu wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu da kun ga haka maza maza ku ta addu'a Allah ya yi ai ta addu'a Allah ya yi Allah ya yi Allah gafarta mana Allah ka yaji mana Allah ka yayi mana wannan musiba Allah ka kaza ai ta addu'a wa kabbiru ku yi ta kabbarbari Allahu Akbar Allahu Akbar wa sallu ku yi ta salla wa tasaddaqu kuma ku yi ta sadaka ku ta sadaka kuma qala sallallahu alaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ummata Muhammad ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan makali ne na tajridi makali na tajridi a wajen malamai abin da tajridi abinda a kusa da kai in kana mahallin tsoratarwa sai ka nisanta shi da kai ba na ka bane yanzu ba sani ba sabo ke ba sani ba sabo sai Allah sassanci ya ummata Muhammad bai ce ya ummati ba wani malam ya ce mahalli ne ishraki tausayawa tausayawa matsayin ka bai ce ya ummati ya ummati ko kamar kamar mutum ya ce ya bunayya sai wani malami ya ce ba haka bane gaskiya kuma gyaran da yake gaskiya shi yafi zama daidai yace ba hadin ne na tsora tsawa don haka abin da yafi kama da shi a ce tajridi ne tajridi an jarrabe ita al'ummar an ware ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina ta gare shi ba wasan dan jingina ta gare shi mahallin ne tausayi da ishfaki tausayawa amma yanzu mahalli ne na tsoratarwa da ka bai jingina ta ce ya ummata muhammad ya ummata muhammad kamar da shi yake ce ayyun nasu kallul hazla wa qafu muhammad wa illa tarawu lidhahra jidda kaga da ya cewa aqulu aqulu lahu sahabi wa ahla mawaddati sahabi wa ahla mawaddati to mahallin ishfaqi kenan kamar yana mahallin ba sani ba sabo to ba a ma cewa sahabi din ba a cewa mabiyana ba a cewa almajiri ayan nasu kawai nasu kawai kaga jirga su dangare shi ayan nasu kallu da hasa waqafu muhammad wa illa tarun dahar jidda barai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in yana akan wannan mahallin sai ce ya fadimatu binta muhammadin ya fadimatu bai ce ya ibnati ya iya saboda mahalli ne tsoratawa sai ya ware ta sannan ya tsoratar domin a tauna watan tsakuwa don aya ta kama kanta in dai bi da'atul rasuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi zai ce la uguli anki min Allah shay'a wallahi ki tashi sai la uguli anki min Allah shay'a ba da ita ake ba duk wanda ba ita bai kama kanshi duk wanda ba ita wallahi ya tashi ya kama kanshi ba wasa Allah ya tsara to irin wannan mahalli ne da tadriri shine ce ya ummata muhammad ya al'umma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته بعض يكي الله كيش كافر كيش أنا يشأك أبو بيوني ودكان إيالي وكان إيالي mutum ya kishin iyalin shi ya kishin kayan shi to shi Allah tabaraka ta'ala bai da ko ɗaya daga ciki to amma abu ga ma misali wa ka sani da kishi sai ka ce miji akan iyalin shi uba akan ƴaƴan shi to Allah ya fi haka kishi na bawan shi yayi zina ko bai washi sai zina sai ka ce to in an koma magana kishi shi kishi wato wani yana cikin lawazin na halitta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake gaban mai sifantu da wata sifa daga sifofin halitta to me ma'anar shi ma'anarsa nan ga malaman ta'wili shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fi kowa tsananin hana ya fi kowa tsanantawa akan bawon ya yi zina ko kuma bai ta yi zina subhanallah ya ummata muhammad yace ya al'umma annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan abin da annabi ke nunawa ababen da ke jawo fushin Allah ne ai ga zama halin an yi kusufi kama nusul bil ayati illa tahwifa kama nusul bil ayati illa tahwifa tsoratarwa ne maza maza a koma ga Allah a cira ta gaban sabon Allah shine ma'anar ya ummata muhammad ya al'umma min Muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la bahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san tsananin azabar da na sani ga wanda ya sami Allah da kun san tsananin azabar da na sani ga wanda ya bijire ma Allah to ba ku da lokacin da za ku dariya da yawa kaɗan za ku wala bakaytum kathira wallahi da kun yi kuka da yawa aka ce ba inda aka ce kalilu korewa ne inda aka ce kabiru tabbatarwa duka ne da kun ta kuka ba ko da rai mara mutu ba wasu suka fassara shi da kuma wata ma'ana lau ta'alamu na ma'alamu domin Allah tabaraka wa ta'ala azizu ne kuma rahim a duk lokacin da ya faɗi tsananin azabar shi zai kuma faɗi rahmar shi don kada a yi Allah fahimta ta ɓangare ɗaya Allah bai da komai sai azaba ar-rahimu ne al-azizu ne kuma ar-rahimu ne mai tsanani ne sannan kuma mabuwayan sarki ne kuma fi nafsi da wakati rahimu mai jin kai ga duk wanda ya tuba duk fushin Allah duk azabar Allah in bawa ya tuba Allah ya karbe shi ya karbe shi ar-rahim kenan zaka sai ce hul azizur rahim al-azizur rahim inna rabbaka lahuwal azizur rahim inna rabbaka lahuwal azizur rahim da haka sai suka yi mace wata fahimta kuma ta wajen rahim dan ta wajen azizu ne law ta'lamuna ma alam da kun san girman azabar da Allah ya tsanada ga wanda suka saba mishi la dhahibtum qalilan wa la bakaytum kathira sai ta bangaren azizu kenan ta bangaren rahim sai suka ce law ta'lamuna ma a'lamu fasar shida kun san abin da na sani na rubufin Allah da rahaman Allah da jin kan Allah da bayi la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da ku dariya ka dauki kuka da yawa na abun da ya kuce muku na rahmar ubangiji shi haka Allah yake ayi abu kadan ya ba da lada da yawa ayi abu kadan ya lullunka ba ya ashe haka Allah yake ashe haka rubutun sai yake to da na sanin abin da ya yi muku fauci da ya sa kuka da ya sa kuka da na sanin abin da Allah ya muku abin da ya yi muku fauci na lubufin Allah ko kuma da na sani aikata abinda Allah tabaraka wa ta'ala watan ya hana to da kun san abinda na sani na mummunan sakamakon da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da kun kuka da yawan gare